يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka darasi na sharhin aljau mai da sahihaini na yahya ibn abdulaziz al yahya wannan shine darasin mu na goma sha tara a cikin wannan mujalladi mujalladi na uku za mu tashi yau da izinin Allah kitabul hijra wal magazi malam ke cewa babu hijratul nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi ila madina babi mai magana akan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabban shi zuwa madina kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi da annabta a garin makka kafiran makka sun takura mashi suka hana shi da shi da sahabban shi su yi addini kamar yadda ya kamata kuma suna musguna musu har ya kai ana bugu ana kora annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi shawara suka samu wani gida a garin makka gidan arkam ibn abi arkam suka shiga suka ɓoye suna ibada duk da wannan ƙurashawa kafirai ba su bar su ba su yi ƙoƙari Allah ya musu umarni suka yi hijira suka tafi ƙasa Habasha a lokacin da suka je Habasha sai suke wancan lokacin da jashi shi da shugaban ƙasa Habasha shi ke mulkin Habasha shi Kirista ne ba musulmi bane ba amma ya karɓe su ya ba su wurin zama ya ce su zauna su yi addinin su shi ma ya addinin shi na kiristanci da suka ɗan ɗauki lokaci ya kwan watanni suka ga cewa kama abin ya rawa da suka nemi izini ga shi za su koma garin su na makka da suka koma kuma aka fargaba kuma aka dawo gare su sannan suka ƙara hijira suka ƙara koma wajen najashi da suka koma kuma suka ga lokaci ya ɗan yi an watanni suka ga cewa an abin ya lafa suka ƙara dawowa kuma har yanzu dai ba a ƙyale su ba Allah ya musu umarni suka hijira zuwa Madina to bayanin hijira zuwa Madina a wannan lokacin kuma kafarai suka ga cewa idan aka yi hijira aka bar garinsu to za a talautar da makka kuma musuluncin da ba su so ya ci gaba kuma zai ci gaba suka ce ba mai hita garin maka da dukiyar da yake da ita sannan kuma in za ka hita ɗin ma ba a barin ka hita saboda an san addini ne za ka zuwa ka yi yasa a wancan lokacin hijira sai ta koma muktafiyan a ɓoye ne ba ka yarda ka hita dole sai da dare kamar za ka taya wata kasuwa ko za ka taya wani wuri sai ka tilbihe ka tsaye kuma dole ka taya hannu goma ba ka iya ɗauka komi to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi annabi shi da Abubakar sai suka suka yi kokari da suka yi to za su tafi a su hijira sai suka je wani dutse karkashin wani kogon dutse da ake ce mishi Gharistawr cikin suka shiga suka nade a wannan lokaci kafiran maka suka tashi suna ta neman annabi shi Abubakar suna neman ina za su samu su ashe sun shiga wani wuri sun goye Allah ya rufe asiri suna ta bincike ko wasu daga cikin kafirai sun ga inda annabi ya tafi shi abubakar da suka sha mutane a shi a iske su amma allah da ikon shi sai ya sa yanan gizo gizo biyu ya rike kofa koban ta yadda duk wanda ya zo zai ga cewa a shi babu kowa wannan wani abubakar da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciki duk wanda ya zo sai duba ya ga yanan gizo gizo zai ci a wannan wurin ai wuri ne wanda an daɗe ba shi shi ba mun fahimta a ƙarshe suna nan suna ibada su sai Allah ya musu izini su tsaye Madina idan su ne suka fara tahiyya ta kun kafin wasu su tahi shi ne malaka ta ba mu hijira ta nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madina babi mai magana akan hijira sahabbai annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai zuwa Madina mala ya kawo hadisin bara bin azib an bara bin azib radiyallahu anhu ma qala daga bara Allah ƙara mushi yarda yake cewa ja'a Abu Bakar ila abi shi abin da ake arzawa ga sirri arraha da damu ta sirri abin rahila Ali Ali sai Abubakar ya ce ma'azim shine Abubakar baban Bara'a kenan Ibas ibnaka ya yulhu mai sa yaran ka wannan yaran naka ya dauka mini wannan sirdin akai mini gida qala fahamaltu ma'ahu sai na dauka na kai mishi wa fi riwayatin qali bara sai bara yake cewa fa dakhaltu ma Abubakar ala ahlihi sai na shiga gidan Abubakar tare da iyalin shi فإذا عائشة رضي الله عنها ابنته متجعة سيلا دنا shiga gidan sai na iske ga Aisha ta Aisha mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kwance kada asabata ha kuma masassara ta kama ta fara'aitu abaha faqabbala haddaha sai naga mahaifinta ya sumbaci kumcinta wa qala kayfa anti ya bunayya yace me yasa ya jikin naki ya ke iyata wannan ruwaya imam muslim bai rawato ta ba idan nan wurin yana nuna cewa wa kharaja abi ci gaba da ruwayan muttafaqun alaihi ruwaya da bukhari ta yake cewa wa kharaja abi sai babana ya fita yantaqilu yantaqilu samanahu yana yaje wajen abubakar dan ya aishi kudin shi fa qala lahu abi sai babana ya ce ma abubakar ya ababakar ya kai abubakar haddisini kaifa sana'ata sana'atu ma hina saraita saraita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari yadda kuka yi hijira zuwa madina kai da annabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am yace yanzu za na baka labari asaraina lailatana mun hita ni da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani dare wa min al-ghadi kuma har gobe muna ta yawo muna ta tafiya cikin dare hatta qama qa'im zahir hasse qama zahir zahira hasse da rana ta waye ma'ana cikin dare muka yi ta tafiya hasse da yinin gobe goban ma sai da azhar dai wa kala tariq la yamurru fihi ahad sai muka muka bi wata hanya babu kowa babu wani wanda muke gamuwa da shi ta wannan hanyar فرفعت لنا سكرة طريقة لنا ظل لم لم تأتي عليه الشمس sai muka shigo wannan dutse sai aka ɗaga mana wani dutse muka shiga cikin wannan dutsen dogon dutse ne wata ƙoha doguwa lam ta'ti alaihi shams a wannan wurin rana ba ta shiga wannan wurin saboda tsawon dutse farazanna indahu sai muka shiga cikin wannan dutsen dan mu huta wa sawaitu li nabi sallallahu alaihi wasallam makanan bi yadi yanamu alaihi sai na wurin ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi hida da hannu na da shi hida dan ya kwanta ya huta wa basattu fihi farwa sai na shi hida mishi farwa abun shi hida ne na fata sai na shi hida mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta fa qultu ya rasulullah nam ya rasulullah kwanta ka huta ya annabin Allah wa ana anfudu laka ma haulaka zan kiyaye duk wani abin da zai same ka duk wani abin da zai taho wajen ka zan kokari in tsare ka in kiyaye ka fanama wa kharajtu anfudu ma haulahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci sai na zo ina zagaye zagaye ina duba in ga abin da ke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam in kautar da shi وفي رواية وعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله صلى الله عليه وسلم تشروا تكامشي فإذا أنا براء مقبل بغنمه إلى الصخرة سيغا ورمكيعي يا تهو شيما ينا جيرانا يا تهو وجوانا اللوطا ينا سيشغ إنوا يريد منها مثل الذي أردنا ينا سيرانا تقولومو muna neman inuwa shi ma irin inuwa yake nema fa qultu lahu sai nace ya kai ya kai makiyayi liman anta ya gulam kai na wane ne wa aiko ka dan gidan wane ne kai fa qala li rajulin min ahli madina aw makka yace ni dan gidan wani bawan Allah ne yace daga madina ko makka kenan rawi wanda ya rawaito hadisi shike shaku na wurin madina yace ko makka yace qultu sai nace afi afi gana nuka labanun wannan dabbobin naka ana samun nono kana na'am sai yake cewa na'am ana samu qultu afata halubu qala na'am ana iya iban nonon ta ana tatsan nonon su qala na'am take shayi fa akhadh shatan fa akaza shatan fa qultu sai ya dauko wata akuya daga cikin awakin sai na ce mishi in fudu dar'a min saurin wa sha'ru wal wal qazzi yace tattare sadi nonanta da tumbunta da gashin ta tattare ta wuri ɗaya mu ɗauri ta yadda nona in aka tatso zai zubo da yawa ya shirabu wa ya tawadda wa me ba nan bane ko ya ce wa ma'i idawatu haka ne ma yake cewa ma iya idawatan ha amalatu hali nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawi ila minha yake cewa na taho da akwai wata idawa ita ce salka ta fata yake cewa ya na taho da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawi minha ya taho na taho da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kwantawa yana huta ya sharabu wa tawadda yana shan ruwan cikin ta kuma yana arwalla fa ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam sai na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa kariyatu an ukizuhu sai na kyamace in ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kwana sai na kyamace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwana fa wafaqatu hi nastaiqaza sai na na yi shiru na jira shi har sai lokacin da ya halka sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya halka fa sabattu minhu al-ma'a ala labani hatta yabru da asfalahu sai na zuba mashi ruwa na zuba mishi ruwa akan wannan nonon dan yayi sanyi fa qultu ishrab ya rasulullah sai nace sha ya annabi Allah qala fa shariba hatta raditu annabi ya tasha ya tasha har sai da na natsu na tabbatar da annabi ya koshi summa qala alam ya'ti ayam alam ya'ti lirahil shin lokacin tafiya bai yi ba alam ya haliku alam ya haliku ibrahim lokacin tafiya bai yi ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam nan ce ya sha ruwa nan ya sha ruwa sai ya ce yanzu lokacin mu tahi bai yi ba qultu bala insha lokaci yayi mu ta tahiya qala fartahanna ba'da ma sa ba'da ma lati shams lokacin da rana ta dan karkata lokacin da rana yayi sai muka tashi muka tafi wa atba'na suraqatul malik sai ga suraqa dan dan malik ya biyo mu baya ba mu sani ba yana tabbe da mu fa qultu ataina ya rasulullah ga wannan kafir dan farisa ya biyo mu zai kama mu fa qala la tahzan inna allah ma'ana yake cewa ka kwanta da hankalinka allah yana tare da mu ba abin da zai mu fadana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusanto tare da shi ma'ana suraka ya matso ya matso sai da ya zo kusa da su فارتبطت به فرسه إلى بطنها في في جلد من الأرض lokacin sai muka yi addu'a muka roƙi Allah sai ga tumbun dabbar suraka ta alice har sai da tumbunta ya taɓo ƙasa dabba ta nice ƙasa fa'ada in yi ƙura kuma ƙan da sai suraka ƙasa. Fadukuli ku ƙara mai wata addu'a Allah ya sa dabba ta ta hito. Allahu na kuma an yi rudda an kuma salaf. Zan yi ƙoƙari Allah zai ɗari ku kuke da gaskiya Allah zai kare ku kuma ni ma zai ƙoƙari ba za ni bari wani ya taɓa ku ba. Fada alahu na bisan nasarar fadaja sai an nasarar nasarar ya yi addu'a Allah ya tsirtar da shi. Faja'ala la yulqa ahadun illa qala sai da ya sayanto ba ya haduwa da wani face sai ya ce mishi kada ka faitu kun ma huna ya ce duk wani wanda ya zo za ya haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ni na kare ku ba wanda za iya taba fala yulqa ahadun illa raddahu babu wani wanda za ya tahowa face suraka ya mai da shi kala wa falana sai muka cika alƙawarin ta muka dauka tsakaninmu da shi wani hadisi na suraka bin malik da kuma kissan bara bin azim da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da abubakar cewa suraka za mu karanta kissan suraka na wurin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi hijira kafiran makka lokacin da suka ji labarin annabi ya fita da shi da da shi da sahabin shi annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar sai suka sanya shela duk inda aka gan su a kawo musu aka ce ana ta nema kafiran maka suka ce suna ta nema ba su same su ba to ƙarshe shi suraka da ya ji labari sai ya samu dabbar shi ya ce shi ya san inda za ya biyo annabi ya san inda za ya kamo shi shi ne ake cin suraka bin malik a wannan lokacin shi kafiri ne amma daga baya ya musulunta ya zanto sahabbai sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suraka bin malik daga cikin abin da wannan hadisi ke karantar da mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto tare da abokin tahir shi abubakar tare suka yi hijira tare kuma suka tsira kuma Allah da ikon shi ya kare su akwai fitintunu da suka yi ta haɗuwa da su bisa hanya saboda dama su ne shugabannin hijirai dan sahabbai in an hana su irin su Abdurrahman bin Auf da sauransu sun tashi za su tahowa wani a hana shi wani a ce ko ka tahi ko ka bar dukiyarka ya zaɓi ya bar dukiyar ya tahi amma annabi da abubakar su ba a masan su tahi aka hana su sai ta suka sulbe cikin dare suka tafi suka samu wani dutse suka laɗe wani laɗe wanda nan ne aka samu wa'anda suka zo wurin neman su suka iske suna dan su zo su huta wannan hadisi yana karantar da mu yadda abubakar ke kula da annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya yi mai abubakar ya ɗauki a tahiyar da ake yana ɗauke da salaka salakan nan ta ruwa ce me ke ciki ruwa ne don ya rika shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi don ya sha ba a don ya rika ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha kaga hirsi na sahabbai game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi suraka bin malik shi suraka bin malik ya rawaito hadisi da kanshi ruwaya ce da kanshi malaman hadisi a cikin babi na tahammul wal ada na daukan hadisi da kuma isar da shi ga dalibai idan akwai mas'ala wanda ake cewa idan kafiri yayi ruwaya ana karbata ko ba karbata nan suraka shine ya rawaito hadisin kuma lokacin yana kafiri shi amma yanzu yake ba da labari kan hadisi ana kafiri idan ya rawaito hadisi lokacin da yana kafirin shi aka yi kistai yanzu bayan ya musulunta zai iya ba ku labari ga abin da ya faru ana karɓarta ko ba a karɓarta shi ne malamai suka tattauna kamar yaro ƙarami zai iya rawato hadisi yana nan aka yi kista amma yaro mai ɗan ƙarami ana zuwa da shi majalisin ilimi ya canci wannan kista da shi aka yi ta amma yana ɗan yaro ƙarami to yanzu a wannan lokacin da yake ba da labari ana karɓar ƙisar shi ana karɓar hadisin shi kuma a karɓa kun fahimta malamai suka ce idan ya girma ya balaga ya ba ku labarin abin da ya faru tun yana yaro to lokacin ana iya karɓar shi da sharaɗi idan aka duba isnadi ingantacce ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani wahali ciki kun fahimta yaro karami da ya ji labari zai iya rike shi daidai yana girma ba ku kista yadda take wani ana karba aka kafi lokacin da aka yi kistar da shi yana kafirin shi yanzu sai ya musulunta to lokacin da ya musulunta idan bai ƙara wani abu wanda ke da alaƙa da kafircin shi a wancan lokacin to ana karba mun fahimta idan aka duba magana da ya faɗa ingantatta ce haka yadda ya tuwa rusa tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan musulunta shi ana karba kamar nan suraqat bil malik lokacin da aka kisse kafiri ne mushriki ne amma kuma ga hadisin an rawaito shi cikin sahihaini mun fahimta malik ya ce fi hadisi suraqat bil malik hadisi suraqat bil malik yake cewa ja'ana ra'alu kufar quraish ja'ana rusul kufar quraish ayan aiki runduna daga kafirai na garin makka sun zo mana asalin sunan suraka ibn malik kun fahimta asalin sunan shi ja'ana rasul kuffar quraish kafiran makka sun zo mana yaj'aluna fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar diyata kullu wahidin minhuma liman qatalahu aw asarahu kafirai suka taho ɗan aike daga kafiran maka suka turo mutane suka ce ku je ku nemo mana annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar in kuka kawo mana idan kuka kawo mana mutum daya kuna da diyan diya ta kashi shine raguni ɗari idan kuma kuka kawo mutum biyun gaba daya kuna da raguni ɗari biyu abinda muke so ko ku kawo mana su a kashi ko ku kawo mana su da ransu mu dai so muke ku kawo mana su ko mace ko a raye suka ba da raƙumi ɗari biyu a kawo abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane kenan in ma ya zanto liman qatalahu ga wanda ya kashe su aw asarahu ko wanda ya samu su fa bainama ana jalisu fi majalisin min majalisi qaumi min bani mudlishin kenan ina zaure cikin sahabbai cikin jama'a kabilar su bani mudlish kabila ce daga cikin kabila larabawa ya ce muna zaune sai ga wani ba aka bala rajulun minhum sai daga cikin wa'annan 'yan aiken da aka aiko sai ga wani bawan Allah ya zo ya same ni hatta kama alaina sai ya zo ya zauna ya tsaye kusan mu wani hana julusu muna zaune faƙala yake cewa ya suraka sai ce ya kai suraka inni qad ra'aytu anifan aswidatan bisahil yace na ga wasu mutane guda biyu baƙaƙe na ga bakin wuce wasu mutane guda biyu sun wuce urahu muhammadin wa ashabu na san cewa waɗannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ne da sahabban shi qala suraqatu sai suraqa yake cewa faratu annahum hum ni na san cewa annabi ne da mutane Suraƙa yana tare cikin jama'a shi suna fada su zaune sai ga wa'annan da aiko daga makka sai ga wani yanzu da zan washi sai ya nufi suraka sai tambaye shi na ga wasu mutane sun wasu ina tunanin abubakar ne an aza kuɗi raƙumi ɗari biyu ga wanda ya kawo su ni kuma na hito na zo don ka kai ke duba suraka ɗan duba ne yana da wata sijim wadda ake rubuce-rubuce ta duba ya duba ga wannan ana zai ba ku labarin abin da ke faruwa nan gaba yanan ni na ga wasu mutane sun wuce kai da ke duba kai da malam duba da Allah duba mana su ne ko ba su bane ba suraka ya ce ko da nan suna san su ne amma sai na hammasha shi na kautar da hankali sai na ce ba su bane ba kun fahimta sanda ya ji kudin da za a badawa bar shi tashi shi ya kamo su mun fahimta yake cewa fa qultu lahu innahu laysa bihim walakin naka ra'aita fulan wa fulan sai ce wana da wana ne kake gani kamar kamar annabi kamar annabi amma ba su bane ba a ruwaya wata ruwaya da ba wannan ba yace wa wana da wana ne sun suna neman dabbar su da tabaci kaga sai ya kautar da hankalin shi ya ce wane da wane ne kasan su suna neman dabba su ne da taɓace ba annabi bane da abubakar me ya faru yake ca in tsanaku bi a'yunina yanzu suka wuce nan ga idan mu muna gannan su sun maƙara falabistu fil majlisi sa'a sai da na zauna ɗan lokaci kaɗan ma'ana shi ko da wannan labarin ya zo mishi na raƙumi ɗari biyu da za a badawa sai ya ɗan yi shiru su da wa'ancan ya ammasha sun wuce yanzu yaya za ya tashi ya je ya kamo ya samu wannan kuɗin ya ci wannan ladai sai ce sai da na zauna ɗan lokaci na bistu fil majlis sa'atan sai na zauna ɗan lokaci kaɗan sun maƙotu fa da haltu sai na tashi sai na shiga gida fa amartu jariyati an ta bi farsi sai na umarci yarinyar da baiwar da ke gidan shi na umarce ta ta shirya mini doki na wani fi wara'ilin akuma tana bayan gida tana kiwo sai ya ce mata ta jawo dokin nan ta shirya shi ta aza musu kaya ba ta habisu ha alayya ta shirya shi ta riƙe mini shi haɗin zo wa akhastu bi wa akhastu rumhi sai na ɗauki mashi na da abin abin yaƙi na fa kharajtu bihi fi zahar baiti sai na fita zahar baiti ta bayan gida ana wannan ɗabi'ar su cikin jahiliya kamar da Allah ke cewa wani salbira an ta'atul butu min zuhuriha walakin nan birra man taqa da ya tashi sai ya fita ta bayan gida dan ka ƴan ƙofa gida su ga cewa ga yana ya fito da duke shi zai ji ciwon nan lade sai ce mata da shirya mace doki da tsaya can inda take da rike mai shi da ya tashi kuma sai ta bayan gida sai hita ya je ya same ta fa khatabtu bi rumihi bi bi rukhi bi rukhi al-arda kenan sai na sanya wannan abu mashi tsinin shi shine ruk sai na sanya shi ya kalli kasa dan kan me kenan mashi in yana sama an san yaki zaka sai ya sadda shi ya yi ƙasa shi ne kaɗattu sai na zuya shi na lankwasa shi ya yi ƙasa mun gane wa kafattu aliyatahu hatta ataitu farsi farakitu sai na ɓoye cinin daga ƙasan ma sai ɓoye hatta ataitu bi farsi a sai da na zuran dabba ta farakitu sai na hau farafa'atuha tuqarribu bi sai na bige ta da hawan shi kawai sai bige ta dama ya san su annabi sun bisu daɗe da wucewa ba yanzu ya za ya yi sauri dabbar shi ta yi sauri ta kamo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce farfatu su karbu bi sai na bige ta ta zabura ta yi sauri ka fi nisa hatta da na wuce minhum har sai da na kusan kawowa gare su gani ga su in kama su fa asarat bi farsi sai dabba ta ta samu matsala fa kharatu anha sai na wa'u da wuta bisa ita kai tsaye ga ya iske su ya sabka ya kamo su ya taro su kawai sai Allah da ikon shi da mu'jizar shi ya sa dabbar tashi sai turbus sai ya wadi kasa yake ta fa karatu an ha sai na wadu fa qumtu fa ahawaitu fa fa ahawaitu bi yadi ila menene ila kinanani kinanati sai na kore na tashi daga bisa dabbai fa a hawaitu sai na yi hukari biyadi da hannuna in zara hannuna cikin sauhu ko kuma in shika da ake sa kayan ta hayaki fa kharajtu minha azlam sai na hiddo azlam shine abubuwan da ake duba da su su larabawa akwai wasu takardu wanda ake in jika kake sanyawa in za ka balaguro sai ka zira hannunka ka ɗauko idan ka ɗauko na'am alkhairi ka ci gaban tahiyarka idan ka ɗauko la to akwai matsala ka yi haƙuri ka kai wannan tahe shi kuma yake cewa fa akharajtu minha azlam sai na sanya hannuna sai na hiddo wannan fastaqasamtu biha sai na yi rantsuwa in ka hiddo rantsuwa za kan cewa kai ka imani da wannan takardai da abin da ta ce ka yarda za ka ciro ta da shikarka ka riƙe da abin da ka ɗauko in na ne to za ka tafiya illa ne za ka yi haƙurin ka koma ce ce fasta samtu biya sai na yi wannan abin da ake yi a turruhum amla tahiyan nan za ta amfani ne ko kuma za ta amfanuwa ba a zurruhum na wurin za ta cutar da su ko ba za ta cutar da za ta cutar da wa shi mai tahi dama abinda aka rubuta na'am la tadurruhum ina fihim na fihim manfa'a la ina ma'ana tadurrukum kar ku tahi shi kuma sai ya duba sai ya ga fa kharaja allazi akrahu sai na hiddo abinda ke ga hannuna sai na duba na ga abinda ba na so ne ya saba ma abinda nake so ma'ana la kenan kaka tahi shi kuma sai ga cewa ai ta saba ma shi so yake tahi shi kuma abinda kai kake so kamar mai istikara ne in za istikara sai ya gama tsami ko ya zuce shi kawai ga abinda yake so sai ce bari ya tsaye istikara domin kuma Allah ya nuna mai abin da ke akwai ba za ya ba abin da Allah ya mai zaɓi ba kawai zai tsaye can inda zuciyar shi ta mai to shi yanzu ya yi imani da wannan azlam ɗin ya yi zura hannu ya ɗauko da kuma da ya ɗauko sai da ya rantsuwa ya yarda cewa da abin da ta umarce shi ko ya maida ko ya ko ya koma ko ya ci gaba sai ya ɗauko sabanin abin da zuciyar shi ta mai cewa akwai matsala cikin tahiyar da in ka tafi shi kuma ya ji ba za ya koma ba farakimtu farsi wa asaitu azlam wa asaitu azlam sai na hau abin hawa na sai na saba ma wannan dubar da na yi ana ya saba shi bai yarda ba kaga shi ke duba shi ne mai duba yanzu bai yarda ba da abin da ta ba shi mun fahimta sai ya ce asaitul azlam tuqarribu bi sai na saba ma abinda sai ta wannan abinda na duba ya saba mana sai na ƙara bugun dabban nan ta ƙara matsa mana in ƙara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza sami'tu qira'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da naji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi suna tahiya da shi da Abubakar annabi karatu kawai yake tayi wa huwa la yaltafit annabi sallallahu alaihi wasallam bai waiwayi kawai ya riga ya ya san cewa Allah yana tare da shi karatu kawai yake tayi baya waiwaye wa abubakar ya kusur istifat shi kuma abubakar yana ta yawan waiwaye ya waiwaya ga su suka biyu su baya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi kwance ya san Allah yana tare da su sakat yada farsi fil ardi sai kuma da kawuwan na gaba suka ƙara nicewa cikin ƙasa shine sakat yada yada farsi ya kawuwa na gaba suka ƙara nicewa cikin ƙasa hatta balagana hatta balaganar rukubatai har sai da balagatar rukubatai sai da guyoyin kahuwa suka kai ga guyuwa suka nace har sai da guyoyi suka nace fa kharajtu anha sai na fado daga bisa ita summa zajartuha fa nahabat fa nahabat sai na mutu tsawa sai ta hinkura ta ciro ta hito falam falam takar ta khuruju yadaiha sai ta kasa hiddo kahuwan nan da suka nace ana dabba ta ƙarin cewa to can wancan kahuwan duka suka nace har sai da tumbin ta ya tago ƙasa to yanzu Allah ya taimake shi ya fito to yanzu kuma sai ya ƙara musu yanzu da ya bi su sai da suka zo ga su ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma kahuwa na gaba suka ƙarin cewa sai ya ma dabba tsawa ta hito ita ko shi ko bai san cewa abun ba daga gare ta bane ba ta hinkura فنهضت تلو قرة تهتو فلم تكر تخرج يديها سيقع قهوة ننسك هتوا فلما استويت قائما لوكتين دا ديو فادو سيتاش سي فلما استويت لوكتين دا تاش سي إذا لأثر يديها أسات ساقط في السماء مثل الدكان سيقع lokacin da ina mata tsawa tana son ta hito sai ga wata kura ta zo saƙatin fi sama ta yi sama misalin dukani kwatankwacin hayaki sai ga sama ta turke da ba mana wasu malaman ke cewa ita ce ke ta tono take ta tono take ta tono don ta hiddo kanta akan tsawar da aka mutu wasu malaman suka ce Allah ne ya kawo wata mu'jiza wurin ya tirnike da hayaki ba a san daga ina hayakin yake ba sama da ƙasa kawai dabba gaba ɗaya cikin hayaki suke mun fahimta yake ce fastaqsamtu bil azlam sai na ƙara yin rantsuwa da wannan sijil wannan takardu da muke rubuce rubuce na duba fa kharaja li fa kharaja alladhi akra sai na ƙara dauko dai abinda ya saba ma abinda nake so fanadaituhum bil aman sai na kira annabi sallallahu alaihi wasallam ku tsaya mu yi sulhu ana tunda dai abin da ya gano babu babu alkhairi ciki dubar da yake yi da in ya ɗauko abin matsala yake ɗaukowa kuma duk tahiyar da yake da ya ƙara yin gaba kuma dabba shi ƙara samun matsala take yanzu sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaya ayi ama ayi ayi sulhu fa waqafu sai suka tsaya farakibtu farsi hatta shi'tuhum sai na ja dabba ta sai na ga dabba ta ta hito sai na hau har sai da na zo wajen su wa waqa fi nafsihi na laqitu ma laqitu sai wani abu ya shiga cikin zuciya ta cewa wannan matsalolin da na ta faruwa suka ta faruwa da ni kenan akwai matsala yake ta ufawaqa fi nafsi hina laqitu ma laqitu min al-habsi annahum qad annahum an yazharu amru rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tsoron kada al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gare ni fa qultu lahu sai nace inna qaumaka qad ja'alu fi kadiyya sai ce to mutanenka yanzu sai ce bari tona asiri mutanenka ga ɗan garin makka sun sanya diya duk wanda ya kamo ka akwai raƙumi ɗari wa akhbartuhum akhbar ma yuridun nasu fi dihim sai na ba su labarin cewa sun zo sun tambaye ni game da duba sai na kwatanta musu cewa irin abin da mutane ke bukata menene mutane ke bukata kuɗi ne suke so ne kuma sai na kokarin in silbe bar in je in nemo ka dan in samu wannan diyan wa aradtu alaihim wa aradtu alaihim zad sai na zo na kwatanta mu annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutanen ka abin da suka ce amma yanzu ina son sulhu arattu alaihim zad kuna son in muku guziri na abinci ku ci gaba da tahiyar ku wal mata in ba ku wasu kayayyaki wanda za ku ci gaba da tahiya falam falam yara menene falam yarzani falam yarzani ma'ana ba su karba ba walam yasalani illa an qala ba su tambaye ni komai sai kawai suka ce akhis anna ka boye al'amarin mu kaka gaya ma kowa da suka zo za su tuno da siraka shi ya ce in kuna son in ba ku guziri na tahiyyar nan taku kuma in ba ku kayayyaki ku tahi da su ba su an shi komai ba kuma su tambaye shi komai sai da suka ce mishi akhfa anna ka boye al'amarin mu kaka ji ka gaya ma kowa cewa ka gan mu dan da dai dama a koye suka fito daga makka kuma yanzu sun san ana biyar su to kai tun da ka gan mu abinda muke so da kai ka yi kokari ka rufa asiri kaka gaya ma kowa cewa ka gan mu mun gane fasaltuhu ni kuma sai na tambaye su ay yaktuba li kitaban amri ni kuma ina neman wata alfarma kai ma annabin Allah rubuta mun wata takarda mai da ke nuna cewa ni mutum ne mai amana wanda in musulmai sun gamu da ni ba za su mai komi ba ko da na shiga garin madina ko musulmai sun gani ba su ce mai komi kowa ya nemi amfani ga kowa annabi ya nemi da suraka cewa in ka je kaka ce ka gamu shi kuma ya ce turu ta wata takarda ni ma ta yadda in an ganni cikin musulmai sun iya gani na na je makka ko na je madina to kada su yi mana komi fa amara amir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci amir ibn hubaira fa kataba fi fa kataba fi ruqan fi ruqatin bi yadihi sai rubuta min udumi fi ruqatin min udumi sai ya rubuta ga abin fata udum fata sai ya rubutu ga fata sai ya lankwashe sai ya bashi kenan ya zanto wannan wata takarda ce ta an yarda da kai duk inda za ka shiga musulmi ba za su ce ba komai ba amma in kafiri ne dama kai mutunan kafirai ne dama babu yaƙi tsakanin ku amma yanzu yawa ba ce ya rubuta nan su ne na uku wani musallasar ya umarni daga cikin mutanen da ke a garin cikin gari ne suka tsaye da su inda ai dama shi bin sai ba aka ta tayya sai umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci amir shi wannan amir din ba musulmi bane ba mun gane sai umar ne ya ce a rubuta ne takarda a bashi to kuma su lokacin ai ba sai takardu amma ai rubutu ga ganyen dabino ko ga kashi ko ga fata sai aka rubuta mai ga fata Ƙara ibn Shahab, Shahab Zuhuri yake cewa, ba ka bara ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka bar wannan bawa Allah suka ci gaba tahiya sai suka gamu da Zubair bin Awam sun taho daga ƙasar Sham su kuma cikin mutanen musulmai wanda za su tahiya a garin Makka kanu tujjar sun kato kafirina min Sham sun taho daga Sham za su tahiya Makka fakasa Zubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar siyabul biyad sai Abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam suka anshi kaya wurin Zubair bin Awwam suka samu su kaya farare fa sami al muslimuna bil madinati makharaj rasulullah sallallahu alaihi wasallam min makkah musulmai garin madina sun ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito daga makka za ya tafiya madina to kuma Allah ya taimake su dama da suka tobi su hanya sai suka gamu da Zubair bin Awwam sai ba su fararen kaya suka sanya ya ba abubakar ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka sanya suka ci gaba da tayya sun zubair dama daga sham za su za su tayya makka su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira za su tayya madina sai ya gamu da su sai ba su kaya suka sanya fararen kaya sai mutanen madina suka ji labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho fa kanu yaguduna kullu gadatin ila harratin yantazurunahu sai suka kasance kullum suna hitawa tun da sahi tun da asuba sai su zo garin madina ga bakin garin Madina sai su tsaya suna jira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso hatta hatta yaruddahum harrul zahira asira na tayi tsananin zahi na rana sai su koma gida فانطلقوا يوما بعد بعد بعد ما قالوا انتظارهم وترانا سن gama jira sun gama jira haske da rana ta kusanyi suna son su koma gida falamma ra'a falamma awo ila biyutihim lokacin da suka tashi za su tsaya wurin gidajensu aw farajulun min al-yahudi sai ga wani bawan Allah daga cikin yahudawa aw fa ala azmin min ala atmi min aqalihim sai ya hau wani kututuru wani ice daga cikin itacen kututuru da suka ice da ya mutu aka dace shi da amri yanzu ilaiha yana son ya taka ya leko wani abu to sun zamanin lokacin da aka zo farkon musulunci a Madina babu matsala in kana son ka leko wani abu ka iya taka gidan wani gidan wannan sai ka taka dan ka leko wani abu ko kuma ka hau wani abu mai tudu wancan lokacin kafin sauka hijabi ya halitta ka leƙa ka leƙo gidan wani kamar da hadisi ya tabbata abdullahi bin umar ya hau bisa katanga ya leƙo annabi sallallahu alaihi wasallam cikin makewa ya zama irin zaman da ake yi in ana bayan gari ya zo ya bada labari yake ce irtaqaitu fi zahar baiti na hau bisa gidana sai na hango ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan su a wancan lokacin ba matsala bane ba ka taka gida dan ka gano abin da kake nema shi wannan bai hudan ya taka kututturan ice dan ya riko wani abin da yake nema mun gane sai yake cewa ina da muke fa basar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu da sahabban wa ashabi da sahabban shi mubayyidina suna sanye da kaya ya zulu bihim surat suna sanye da kaya surat walqiya suna tahe da kaya sai ga walqiya tana dauka saboda wanda ya sanya mararan kaya kuma rana ta yi za ga ganin yana suna dauke maka ido falam yamlikul yahud falam yakum falam yamlikul yahudi an ƙara bi'a ala sauti bai iya riƙewa ba bai iya jumurewa ba abinda ya gano ya iya haƙuri ya daɗa bakin shi a sai bai san ma lokacin da ya ɗaga sauti ba ya ce ya ma'ashar al'arab ya ku mutanen larabawa haza jaddukum allazi tantazurunahu tantazuruna wannan kakanku ne wanda kuke ta jira gane ya taho fanaral muslimuna ila sirahi sai ga mutane kowa sun taho wurin wani hili sun tsaya suna son su ga annabi sallallahu alaihi wasallam falaqaw rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zuhril har bi zaharin harri sai suka tarin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsananin rana fa adala بهم ذات ذات يومين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف suka tattara annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mishi jagora a sai da suka zo wurin filin ibnu aburu bin auf filin da annabi sallallahu alaihi sahabbai suka kebe wannan ɗan madina suka kebe ma annabi sallallahu alaihi wasallam suke son ya sauka wa zalika yawmul isnin wannan abun ya faru ranar isnin shafil al-awwal a cikin watan rabiul awwal fa qama abubakar linnas sai abubakar ya tashi yana gaisawa da mutane wa jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam samitan sai annabi shi ko zaman shi ba ruwan shi da mutane kai su masallaci annabi ya samu sai abubakar ko da kusa da mutane shi ko kuma gefe bai ba kowa magana ba fatafika man ja'a min min al-ansari mimman lam yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaji abubakar sai wanda mutanen da basu gaisa da basu san annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai suka zo suna ta gaisa da abubakar sun azu shi ne annabi sai ji labarin shi mutum ne mai karamci mutum ne mai kaza da kuma da zawa sai suka ga abubakar shi ne ke ta gaisa da mutane shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaji sai koma gefe ya zama shi su kuma mutane suna ta tunanin shi ne annabin wannan ba san cewa shi annabin ba shi bane ba hatta asabatu shamsu hatta asabatu shamsu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga rana rana ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gashi yana zufa fa aqbala abubakar hatta hatta zallala alaihi bi ridaihi sai abubakar ya wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam rana ta sha mar kai ya koma gefe sai ya zo yana mai yana mishi inuwa ya sa ridaihi shi abin da yake daura ga ugu ya mishi inuwa fa arafa an-nas rasulullah sallallahu alaihi inda zalika daga nan ne mutane sai gano ashe ga annabin nan wurin idan can suna ta gaisa da abubakar sai tunanin shine annabi yanzu da sai ga abubakar ya koma ya bar gaisa da mutane ya zo ya yi mashi inuwa sai ce sai mutane suka gano a shiga annabi ne وأسس الذي وأسس المسجد الذي أسس على التقوى سي النبي صلى الله عليه وسلم daga nan yayin umarni aka yi gina masallaci wanda aka gina shi don tsoron Allah shine masallacin Quba masallacin Quba shine farkon masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa lokacin da ya zo Madina lokacin da aka sauke shi a wannan wurin kai tsaye yace ina kuke son a yi muku wuri a muku masallaci suka nuna wuri wurin masallacin Quba annabi ya fara gini shine harkon masallacin da aka gina a garin Madina shine masjid taqwa wa sallafi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah nan sun maraki barahilatahu sai ya fa abin da hawan shi fasara yamshi ma'ahu an-nas hatta hatta barakat inda masjid rasulullah sallallahu alaihi madina idan mutane suka hau suka tabbata sallallahu alaihi wasallam ana tahiya an bar masallacin Quba annabi ya hau da bashi aka yi tahiya har sai da aka zo zai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallaci sannan aka tsaya wa huwa yusalli fi yawma izriha rijalun min almuslimin a wannan lokacin mutane suna ta sallah a masallacin kuma masaji da mutane kowa suna ta yi wa kana murtabidan litamri kenan murtabidan litamri sai wannan wurin inda aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wurin inda ya gina masallaci sai zanto wuri ne inda ake shanye dabino li suhail bin sahal wannan wurin na suhail ne da sahal gulamai ne wasu yare da guda biyu yatimai ne fi hajirin fi hajirin as'ad bin zurara wasu bayan Allah ne marayu suna maguri suna alƙashin as'ad bin zurara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce musu hina barakat bihi rahilatuhu lokacin da dabbar shi ta tsugunna ya sabka sai annabi sallallahu alaihi wasallam haza insha Allahul masjid wannan shine wurin sabkan mu nan ne zamu sauka nan zamu gidan zamu gina gidan mu kuma nan zamu rika zama wa ta nabi wa aban nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqbalu minhuma hadiyatan hatta imta'ahu minhum sai suka ce sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wurin kyauta ga yanan ka gina masallaci kuma ka zauna su kuma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba yace a mishi kuɗi ya saye shi wa yaqulu wa huwa yanfulu al-labn kai sai sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara gini aka fara cibra birgin da za a gini kuma Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun shi ya rika yi shi ya gina kanshi da shi ya gina masallacin shi da kanshi yana waƙe yana cewa aza imalullahi malu khaybar wannan abun dauka ne wanda abun da kuka dauka na lada ya fi abun da khaybar ta dauko na yawan kayan da biro fada asar asar rabbuna wa athar wannan kuma alama ce abaru rabbuna wannan abin da ya fi biyayya ne ga Allah subhanahu wataala wa athar da kuma abin da ya tsarki ku ba da wannan hilin mu gina masallaci ya fi abin da kuke tarawa na kaibar amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ansa bai ance shi kyauta ba sai sai wa yaqul kuma yana cewa Allahumma innal ajra al ajra al akhirah ya Allah lada wadda ta fi lada ita ce ladan lahira فرحم الأنصار والمهاجرة يا الله كيما أنصار سورة متعنى مدينة يقوم ودع مكان الهجرة لسوء الله كمسر حما إلا النبي صلى الله عليه وسلم يهي واكي وإنه قرابي كما يدى معلمان كيشيوا وإنه واكي قرابي سنو غرقا النب أبن عن نبي التابع كرتا واقع باكيشي سنوكم سنو كارشي بيتي قرابي وإنه لا إيمان خير هذا أبر ربنا أبرها فلينا كيشي اللهم لا أجر لا الآخرة فرحم الآخرة وإن سنة أبيات wani hadisi ya karantar da mu masa'ir kama haka abu na farko yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira shi zuwa ga Madina zuwa Madina shi da annabi shi da Abubakar suka hijira akan abubuwan da suka ta samu na matsaloli bisa hanya sannan kuma akwai ruwaya da ta tabbata cewa Abu Ayyub al-Ansari shi ya fara tarban shi yace ga wuri ya annaban Allah zo ka gina masallacin ka a wannan wurin Abu Ayyub al-Ansari yace wannan hilin namu ne sun gaje shi nasu ne Abu Ayyub al-Ansari shine da da suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zahiri inda zaka gina masallaci amma sai bai gina ba sai ya gina inda aka gina masallacin Quba to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin Quba ana sallah na ana sallah na wurin sai aka samu wasu murafukai su kuma sai suka zo kusa da gida masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin uba sai suka zo suka gina masallacin su ma mun gane da suka gina me suke yi su nihin su a cutar da wancan masallacin masu sallah masallacin kuma su bar masallaci can su bar sallacin su dawo na kuma suka gina masallaci wanda ya yi wancan dan su rika jawo mutane shi ne Allah ke cewa wanda jin ta kazo masjidin dirara wa kufran wa tafrikan bainal mu'minin wanda suka gina masallaci dan su raba kawunan mutane wa'ancan suna son sallah ta wa'ancan suna son sallah na kaga an raba kawunan su da muke musulmi su hada kawunan su kawai su yi sallah masallacin kuma su sai suka gina masallaci munafikai ne ba ba Allah suke bi da manzon shi ba amma sun gina masallacin ne dan dai a samu rabuwar kanun musulmi kun fahimta sai zanto wasu suna a ra'ayinsu gara in sallata a ra'ayina ne kuma gara in sallata sai hankalinsu ya rabu dan hankalin sahabbai su ya rabu to kaga masallacin kuba Allah ya sa albarka da masallacin da suka gina amma kuma bai yi tasiri ba sannan wannan hadisi yana karantar da mu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda babu wani khalifa bayan Abubakar bayan shi babu wani khalifa da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda annabi inda Allah zai aiko annabi bayana da aiko Abubakar da aiko Umar afwan amma kaga nan wurin wurin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bai jawo Umar ba yayin hijira da shi da Abubakar sannan kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi rashin lafiya ce a sallan nas mutane sun yi sallah sai suka ce la ya rasulullah hum yantazuruna ka hayyan suna jiran ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam muru ababakar fa yusalli bin nas usa abubakar ya salla ya ma mutane salla aisha diya annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji bata bata yarda ba baban ta ya salla kissa ce doguwa wannan muhalli shahid cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jawo annabi abubakar ta hanyoyi da dama na wurin hijira da shi hijira can wurin sallah yace ku sa shi ya sallah wurare da dama hadisai sun yi bayan cewa kan falala abubakar fiye da sauran sahabbai ya fifita su yana na wurin muhallin shahid cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita abubakar cewa shine wanda Allah subhanahu wataala a cikin qur'ani ma aka faɗe shi saniya sunaini su kuma mutane guda biyu ɗayan su menene sani su yana isnai isu ma filgar yana mutum na farko shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam sanihi ma shine abubakar yana Allah shine na uku adana wurin Allah ya yabi cewa mutum na warko ga nabiyin yana suna tare kaga wannan aya ita ma ta ƙara ƙarfafa ne cewa abubakar yana falara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo a garin Madina bai yarda ba aka ba shi wuri kyauta sai da ya sayi da hannun shi kaga falalan in za ka masallaci ka sai wannan wurin ka gina da kanka kaga da annabi da hannun shi da hannun shi ya rika cibra mulu ya rika azawa da hannun shi yana addu'a ga mutanen garin Madina da mutanen da kuma suka hijira suka tun tare da shi yana cewa fansurul ansar wal muhajira ya Allah ka taimake su wata ruwaya ce ta farham Allah ka musu rahama wata ruwaya kuma fansur ya Allah ka musu ka taimake su to kaga duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tarihi shi ya sayi hinin kuma ya gina da kanshi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto Allah ya samu wurin albarka ya zanto shine masallaci na bi a doran duniya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan masallacin a masallaci na a wannan da'af mi'at alf mi'at alf salatu fi garihi tana mullinka sallah dubu ɗaya ta wadda ba ta ba illa masjidil haram sai masallacin haram masallacin harami ana dubu ɗaya sallah in kai sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana da lada kwatankwacin sallah dubu inda ba nan ba illa masjidil haram sai masallacin makka shi kadai ne za ka yi sallah ɗaya da kwatankwacin dubu ɗari masal ke fata masal bishir rajul min almuslimi min almuslimina sai ya koyi da wani waƙe daga cikin waƙe wani musulmi mutum wani mutum daga cikin musulmi lam yasalam yusammi li amma bai gaya mana sunan wannan mutumin ba قال ابن شهاب ابن شهاب yake cewa walan yabluguna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamassala bi baiti shi'r bamu taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin koyi da wani ya taba furta wani waƙe daga cikin waƙen abin nan ba waƙen shir gaira azihin abiyat bayan wa'annan babu inda aka taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waƙe daga cikin waƙen shir bayan wa'annan lokaci yayi muna son mu da wannan hadisi kuma lokaci yayi misalin da zamu tsayawa insha Allah sati mai zuwa sai mu ida shi sannan mu shiga mu shiga gaba da akwai tambaya sai ya tambaya ba mu tambaya sai mu yi da addu'a abinda muka faɗa ne da Allah ka ba mu da shi abinda muka faɗa da kuskure da ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon yara Allah ka ne ko da kan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk